بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الحائض تبسط الخمرة mace mai haila za ta ɗauki darduman mai gida ko buzu ko mai ta shimfiɗa? ko? قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال سليمان أخبرني عن ثابت عن ثابت ابن أبيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها منذ الله صلى الله عليه وسلم يتبنى أنا عائشة رضي الله عنها ناوليني الخمرة كميكو من صلايا ko darduma ko buzu ko abin da قالت إني حائض ستشي أين هيلة قال إنها ليست في يدك أي هيلة ما هنك لك أنا هنك لها نصريك كو إنك لها نصريك wannan ka'ida ce wurin malaman fikihu ko al-yabis al-yabis sai su ce tahara ma mana al-yabis al-yabis at-tahara wannan koda wannan najasa ce amma ta bushe sai ta taba busasshen wuri wannan wuri ya zama najasa saboda me ba wani abin da yasa yasa bai shine al-yabis al-yabis taharatu wa an-nashif al-nashif tahara kayan gwanjo saboda me aha aka so su ina haza qiyasun ma alfarid zancen gwanjo ma da ake shi baka san ma inda aka nufa ba kenan maganan gwanjo da aka yi ta ina aka bullo da ita aha mhm shi ne alyabis alyabis taharatun kenan najasar ta riga ya ta taba shi ko ba haka bane ba me ya hukuncin shi da wanda najasa ta taba din ba ba tsarki ko to shi ina kuma zancen alyabis alyabis ya fito eh wannan magana kiyasin shine me yake tsarkake najasa in ya samu abu lallai ne in najasa ta taba waje sai an zuba ruwa an wanke ko bushe ko abin da ya gusar da zatin abin da kalarsa da ɗoyinsa in aka rasa su duka wajen abin ya zama me da ruwa aka wanke mana da iska ko da kasa ko da iska ko da menene da menene babun fi damil haidi yusibu thawba wai babin da yazo na jinin haila ya taba tufa ya za a yi jinin haila ya taba tufa ya za a yi ko قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر أن جدت عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت سمعت امرأة وهي تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بثوبها إذا طهرت من محيضها tace ta ji wata mata tana tambayan manzon Allah cewa yaya zan yi da tufata rigata na tsarkaka daga jinin haila lokacin da take jinin haila rigan ke jikinta ko zani take daure da shi in ta gama ta tsarkaka ya za ta yi da wannan tufa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ra'aiti fihi daman fakukihi thumma qursihi ko in aka ga jikin abi matakai nawa ake bi sai a kankare a kankare shi a karkade shi kuma bayan an kankare shi a karkade abin da ke ciki ya zama na babu komai a ciki kenan ko thumma kursihi thumma dahi fi sa'ir thawbiki thumma salli fihi inda kika ga jinin shine zaki kankare shi ki karkade shi to sa'an nan sauran tufar an ce inda aka ga jini kenan to inda ba ga jini ba fa yace ki yayyafa ruwa shi kenan magana ta kare nafiyan li shak kenan ko thumma salli fihi sannan ki salla a ciki babun fi ghusl al mustahadati babin da yazo na bayanin mace mai jinin istihaba ya za ta yi ya za ta yi wanka in haila ne aka saka ka sha a yi wanka a ci gaba da ibada to amma istihaza ce jini ne ke fitowa ba haila ba ya za a yi قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة ابن عثمان عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت تشي سألت امرأة من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيض وتما تاتك الأنصار وما تم مدينة وتتتنبي منظر الله صلى الله عليه وسلم قمد حيلة فقال سيما الله صلى الله عليه وسلم يتشي خذي ماءك وسدرك كدوكي روانك دقاج مغريا ثم اغتسلي وأنقي ki wanka ki tsabtace ko'ina, suma subbi ala ra'asiki hatta tablughi shu'unar ra'as, sannan sai ki zuba ruwa a kanki har ki tabbatar da ruwa ya kai ko'ina. Suma ku zi firsatan mumassaka, sannan ki ɗauki abin da aka samu shi misk, ko auduga ne, ko tsumma, ko menene mumassaka wanda aka samu shi. Sannan sai me, kala kaifa asna'u biha ya Rasulallahi. ce ya manzo Allah na dauki wannan auduga tsumman ko auduga da aka sa mishi almis ko turare ya zai da shi kaifa asna'u bi ya rasulullahi fasakata sai manzo Allah ya shiru qalat fa kaifa asna'u ya rasulullahi fasakata sai ta maimaita sai manzo Allah ya shiru fa qalat aisha khudhi fursatan mumassakatan fatatabbi biha atharar dami yace haba in ka dauki mana sai ki bibbi inda jinin ya tattaba yayi alama an wanke ko ya fita ko dan karni ko menene ke shi shafa a wajen wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasma'u fama ankara alaiha manzo Allah na ji bai ce komai ba ma'ana abin fata wannan na Aisha ta yayi daidai kenan قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة إر أبي حبيش تزوج من الله صلى الله عليه وسلم فقالت سيتشي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أستهاض فلا أطهر يا من الله نيمة تشيد نكي جنين استهاضة بانا تركك mana jinin baya daukewa baya yankewa fa'ada usala fa'ada usala sai kenan sai da daina sallah kenan tunda jini na ta zuba qala la sai manzo Allah ce a a inna zalika irqun ai wannan jinin da kike gani ba haila bane jini daga jijiya ne fa idza aqbalat al-haydatu fada'i as-salata wa idza adbarat fa aghsili anki dama wa salli mana in lokacin hailanki ya kai sheki dakatar da sallah mana tana zubar da jini ba ta bambanta tsakanin jinin haila da jinin cuta to tana jini na fita ita kuma ta san cikin wata kowane wata tana tana yin haila farkon wata ko tsakiya ko karshe kwana kaza manzo Allah ce da lokacin ya kai sheki dakatar da sallah har sai ya wuce to me ma'ana lokacin hailanki kenan in lokacin ya wuce yace وإذا أدبرت فأغسلي عنك الدم سيكي وانك جنين دك جكينكي وصلي كي وانكا سيكي صلى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة جحش استهيضت على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة جحش تازبد جنن شوتابا استحاضة كيرو فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة سيما زال الله يسمى تاتو جس أن ذات صلى الله عليه وسلم فإن كانت لتدخل المركنة وإنها لمملوءا ماء تنا شغا cikin makayi ko mazubi yana cike da ruwa fatangamisu fihi kuma takhruj minhu wa inna dama fawqahu laghalibuhu wa fatusalli tana shiga cikin makayi ko daro ko wani mazubin ruwa kuma ruwa na da yawa a ciki in ta fita sai ga alaman jini a ciki ta yi wanka ta je ta wanke ta je ta yi sallah قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما هي فلانة يتي أي إتتي وتشي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرها بالغسل لكل صلاة منذ الله يا أمر شيء تدين وانك بس أن ذات يصلى فلما شق ذلك عليها سيتنا تسيزو يمت وحالا تنا جن وحالا حكا azahar ta yi wanka ta yi sallah lasar ta yi wanka ta yi sallah magaruba ta yi wanka ta yi sallah isha haka asuba da abin ya zo ya zama mata wahala amaraha an ta jima'a bayna zuhur wal asri bi ghuslin wahid shi aka sassauta mata shi aka ce to sai ki hada azhar da la'asar sai ki wanka daya wa bayna al maghrib wal isha bi ghuslin wahid tsakanin magaruba da isha kuma wanka daya wa wa tagtasilu lil fajri sa'annan kuma ta yi wanka saboda sallan asuba qala abu muhammadin الناس يقولون سهلة بنت سهيل قال يزيد بن هارون سهيلة بنت سهل duk wacce irin wannan larura ya same ta sai ta je ta samu malami da ya san fikihu sai ya nuna mata ga yadda ake yi saboda yana zamanin manzo Allah kenan sahabbai kenan kaga yanda masalar take rikice musu ko eh rike yake samu malami wannan babu zancen jin kunya ga abin da ke faruwa ga abin da ke faruwa sai an nuna miki yadda zaki addinin ki ya tafi to shine tsira kenan insha Allah قال أخبرنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شعبة قال سألت عبد الرحمن ابن القاسم عن المستهاضة فأخبرني عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها سيتي دقنانا عائشة أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتاسى مجن استحاضة زمن من الله صلى الله عليه وسلم فأمرت شيئك أمر شيئا دون بالله كفدا قال قلت لعبد الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها sai na ce manzon Allah ne ya umarce ta da haka qala la uhaddithuka an nabi sallallahu alaihi wasallam shay'a yace ba zan baka labari daga manzon ba zan fada ma komai ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala fa umirat an tuakhkhira adh-dhuhra wa tuajjila al-asra sai aka ce ta jinkirta az-zahr ta gaggauta al-asr sai ta hada kenan ko wa tagtasilu lahumma ghuslan wa tuakhiru al-maghriba وتعجل العشاء سيتجنكي كما غربا كما تغغوت صلى العشاء تيمس وانكا ديا وتغتسل لهما غسلا وتغتسل للصبح غسلا سي صلى اسوا شي كما سي اي بس وانكا شي كداي كده ايتا كداي كده قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت يتي استحيضت أم حبيبة بنت جحش سبع سنين أم حبيبة الجحش itake zubar da jini shekara bakwai tana zubar da jinin istihaza shekara bakwai wahiyya ta ta abdurrahman bin auf ita kuma matan abdurrahman dan auf ne az-zuhri ko dan aljanna ko fashtakat zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai ta kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce mata innaha laysat bihidatin manzo Allah bai ce to a ji a kira Abdurrahman bin Auf dan me matarka tana kaza kai ba dan me a a a dama ai matarsa ce tare suke wannan abin na gudana dubarai na tashi ta je ta tambayi manzo Allah tunda ta je ta tambayi manzo Allah hukunci take nema Abdurrahman bin Auf ba shi da laifi watakila bai sani ba ko sai manzo Allah ce innaha laysat bihidatin sai manzo Allah ce ai ba haila bace innama huwa irkun fa idza aqbalat alhidatu fada'i salata in lokacin haila yazo shi ki dakatar da sallah wa idza adbarat faghtasili wa salli yake wanka ki sallah qalat aisha فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي sai ita ta yi ijtihadi sai ta ɗora makanta duk sa'an da za ta yi sallah sai ta yi wanka qalat wa kanat takhulu fi mirkanin li ukhtiha zainab bint jahsh hatta inna humrata ad-dami la ta'lu al-ma'a قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بن بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إن امرأة أستهاض أفأترك الصلاة تشي يا منزو الله نيمة تشي لديك زبر جنين استهاضة شي لدينا صلاة قال لا يتي آآ إنما ذلك عرق وليست بالحيضة يتي جنين تشوتات نبا هيلا بني فإذا أقبلت الحيضة فتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فأغسلي أنك الدم وتوضئي وصلي in lokacin hailan ke zo shi ki dakatar da sallah in lokacin ya wuce sai ki wanka ki ci gaba da sallah ko da jinin na zubowa ne qala hisham fa kana abi yaqulu taghtasilu ghusl al-awwal thumma ma yakunu ba'da dhalika fa innaha tathuru wa tusalli qala akhbarana ahmad bin abdullah bin yunus قال حدثنا الليث ابن سعد عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لقى أم سلمة ما تم الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتماتا صحابية زمن منذ الله تنا تزبد جيني فاستفتت أم سلمة لها رس... أم سلمة لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سي أم سلمة يمت فتوى وج... تنيمو مت فتوى وجب من الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سي من الله يتي لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تهيدهن قبل أن يكون بها الذي كان يسيتي للصافي كافٍ ونن لرورا يفارو kwana nawa take haila wani lokaci farko wata ko tsakiya ko karshe kwana nawa in wannan lokacin ya kai adadin kwanaki sai ta daina sallah lokacin na wucewa sai ta yi wanka ta yi ta sallar da koda jini na zuba wa qadrahunna min ash-shahri fatatruka as-salata lidhalika fa idha khallafat dhalik wa hadarat as-salatu faltaghtasil waltastaghfir bi thawbin thumma tusalli in al'um lokacin ya wuce sai ta yi wanka ta yi sa kunzu shikenan sai ta yi sallah قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله غلبني الدم يا من الله زين يا رجعين يمي وقال اغتسلي وصلي يتي كي وانكا كي صلى با جنين هيلا بني جنين استحاضة قال أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن أمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت أم حبيبة بنت جاش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة إرجاش تازو وجمع الله صلى الله عليه وسلم وكانت استعيذت سبع سنين ita kuma shekara bakwai tana zubar da jini tana zubar da jinin istihaba fashtakat zalika ilaihi sai ta kawo kara wajen manzon Allah ta faɗa masa wastaftathu fihi ta nemi fatawa dangane da halin da take ciki faqala laha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mata إن هذا ليست بالحيضة أي ونن بحيلة بك إنما هذا عرق ونن جنين شوتاني فاغتسلي ثم صلي كي وانكا سأنن كي صلى قالت عائشة نانا عائشة الله كرمة الدازة وكانت أم حبيبة تغتسل لكل صلاة وتصلي sai ummu habiba ta zo ita ijtihadin kanta duk sa'ad da za ta yi sallah sai ta yi wanka wa kanat tajlisu fi fil mirkadi fata'alu humratu damin alma'a thumma tusalli qala akhbarana ahmad ibn khalid an muhammad bin ishaq an zuhri an urwa عن عائشة أن أم حبيبة بنت جهش كانت استهيدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة كما قال الله دو سنة ذاكي صلى كيوانكا فإن كانت لتنغمس في المركب وإنه لمملوء أماء ثم تخرج منه وإن الدم لغالبه فتصلي sai ta shiga cikin makayi ko daro ko ruwa yana cike da ruwa sai ta fito sai ga ruwan ya canza ya zama ja ma'ana alaman jini kenan qala akhbarana ahmad ibn khalid قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن القاسم أنها كانت بادية بنت كانت بادية بنت غيلان الثقفية وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت إنما هي سهلة بنت سهيل ابن أمر استحيلت وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرها بالغسل عند كل صلاة falamma jahidaha to da wanne ya zo mata wahala kowace sallah za ta yi sai ta yi wanka zalika amara an tajma'a baina zuhri wal asri fi ghuslin wahidin shi aka sassauta mata aka ce sai ki sai ki jinkirta azhar sai ki gaggauta la'asar sa'annan sai ki musu wanka daya sai ki sallah ki sallace su wal maghrib wal isha fi ghuslin wahidin wa taghtasilu lis subhi قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد عن سعد بن إبراهيم قال إنما جاء اختلافهم أنهن ثلاثتهن عند عبد الرحمن بن عوف إذا أبن أسا أكسامون ساباني نواتيتي واتيتي واتيتي دسو أكن سنة ترين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال بعضهم هي أم حبيبة وقال بعضهم هي بادية وقال بعضهم هي سهلة بنت سهيل قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى أن القعقاع بن حكيم أخبره أنه سأل سعيدا سأل سعيدا سأل سعيدا يا تنبي سعيد عن المستهاضة دنجني لم يزبد جنن شوتا فقال يا ابن أخي يا كي أن أنوانا ما بقي أحد أعلم بهذا مني babu wani wanda ya san ba wanda ya san wannan hukunci eh na ni kadai na san na saura na san wannan hukunci idza aqbalat haidatu in lokacin haila ya zo faltada is-sala ta da kasar da sallah wa idza adbarat faltaghtasil wal tusalli in ya wuce sai ta yi wanka ta yi sallah to wannan wacce ta san tana da kwanaki kenan ta saba yin haila aiko ta san kowane wata yaushe take farawa kwana nawa take yi yaushe take to in wannan larurar ta faru to shikenan da wata da ta shiga wata sai ta duba ai kowane wata kwana kaza nake dauka ina haila kuma yana fara lokaci kaza ya kare lokaci kaza to sai ta yi sai ta dakatar da sallah adadin wannan kwanakin yana cika sai ta yi wanka ta yi sallah to wacce ta fara hailar da wannan lauruwa kuma ya za ta yi ba ta da al'ada ko al'ada shi ne wannan ta saba wacce yanzu ta fara hailan ce zo mata kuma da wannan larura ya wuce na jini bai tsaya ba ya za ta yi ehe yaushe farkon wata ko tsakiya ko wata haka ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hukunci ana yi ne game da wacce take da al'ada ta saba yi lafiyar ta kala wannan larura ta zo sai ta dauki al'adar ta yi aiki da shi wacce yanzu ta fara jinin haila kuma sai zo da wannan larura ya za ta yi shi manzo Allah ce Allah ya sani cikin ilimin Allah kina sa- a- kina haila ko kwana shida ko kwana bakwai kowane wata ki dakatar da sallah kwana shida ko kwana bakwai kwana shida ko kwana bakwai na wucewa ki wanka ki sallah sallallahu alaihi wasallam wacce take da al'ada ai an ce ko farko mutane ko tsakiya ko karshe kwana uku ne ko nawa ko da ba an fada ba to wannan yanzu ta fara haila sai kuma ya zo mata da larura jinin ya ci gaba ya wuce yaya za ta yi sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya sani cikin ilimin Allah kina haila zaki haila kwana shida ko kwana bakwai ɗayan biyu yace ko shida ko bakwai shi yasa kowane wata ki dakatar da sallah kwana shida ko kwana bakwai sa'annan sai ki ci gaba da sallar ki ki wanka ki ci gaba da ibadar ki kai manzo Allah ya ce mata farkon wata ya ce tsakiyar wata ya ce karshen wata shikenan mas'ala ce mai wahala sai mata su suka san shi eh wani lokacin aka tana tambayi ma malik sai ce ku je ku tambayi mata su suka fi sani cikin mawata ba mun karanta ba wata mata da ta je ta yi kaza mijinta ya ta zo wurin wani shi ciki ya fito wata nawa ba aka je aka tambaye amma malik ya ce "Atta, akwai wata tsohuwa a tambaye ta an manta ko ana tune ba daga nan aka warware matsalar ba ba yadda za a yi eh قال أخبرنا أسود بن عامر قال حدثنا شعبة عن عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس رضي الله عنهما في المستهاضة تدأ الصلاة أيام أقرائها فتوان عبد الله عبد الله بن عباس mai zubar da jinin cuta shine sai ta dakatar da sallah kwanakin da ta saba yi tana haila din thumma tagtasilu thumma tahtashi wa tastaghfiru thumma tusalli ta yi wanka ta sa kunzugu shi kenan ta shiga eh, ko tsumma ko menene saboda kar jini ya zubo sai ta ci gaba da sallar ta abu yafi karfin ta ba magana ta bace fa qala ar-rajulu wa in kanat tasilu sai wani ce ya abla ba ko da jini na fitowa qala wa in kanat tasilu mithla hadha al-mis'ab ko da tana zubar da jini kamar wannan abin da ke zubar da jini ko da tana zubar da ruwa ne kamar wannan indaroro to abu ya fi karfin ta larura kenan abin da ya fi karfin ka shi kenan ba da ba almashaqqatu tajlibu taysir قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن عمار بن أبي عمار قال كان ابن عباس رضي الله عنهما من أشد الناس قولا في المستحاضة suka ce Abdullahi dan Abbas ya fi kowa tsananin magana a dangane da mustahaba thumma rakhasa ba'du sa'an nan yazo ya sassauta yayi sassauci atatu imra'atun fa qalat wata mace ta zo ta ce masa adkhulu al-ka'bata wa ana haidun zai shiga ka'aba ina haila qala na'am wa in kunti tasjinahu tasjinahu sajjan kuna kina ta kwararowa ne kwararowa istadkhili thumma astaghfiri thumma adkhuli ma'ana in ina zubar da jinin cuta zan shiga ka'aba nace ko da yana kwararowa je yake ne ni tsumma ko auduga ko mina ki sa ta inda ba zai digo ya taba masallaci ba sai ki shiga ki ibadarki ai ba jinin haila bane ba na nifasi bane na cuta ne قال أخبرنا موسى ابن خالد قال حدثنا معمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن مجالد عن عامر عن قمير عن عائشة رضي الله عنها قالت سألتها عن المستهاضة قالت na tambayeta dangane da wacce take zubar da jinin cuta sai ta ce tantaziru aqra'aha allati kanat tatruku biha as-salata qabla zalika sai ta dakatar da sallah adadin kwanan da ta san tana yi da fa iza kana yawmu turiha allazi kanat taturu fihi irtasalat in ta lokacin tsarkinta ya kai sai ta yi wanka thumma tawadda'at inda kulli inda kulli salatin wa sallat sai ta yi wanka amma duk sa'an da za ta yi sallah sai ta sake alwala qala akhbarana musa ibn khalid an mu'tamir an isma'ila an rajul min hayyihi an abi ja'far mithla ma qalat aisha radiyallahu anha قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا إسماعيل عن عامر عن قمير أو قمير عن قمير عن عائشة رضي الله عنها في المستحاضة تنتظر أيامها التي كانت تترك الصلاة فيها فإذا كان يوم طهرها الذي كانت تطهر فيه اغتسلت ثم توضعت عند كل صلاة وصلت قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن أبي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش منظم الله صلى الله عليه وسلم ياتي المستهاضة تدأ الصلاة أيام حيضها في كل شهر المستهاضة مبتدا كده إلى جوابي لا إلى لابار مبتدا تدأ الصلاة إلى آخره فعل مضارع مرفوع كذا كذا والجملة في محل رفع على الخبر المبتدا ميحيلا ذات ذاك تد صلى أيام حيضها في كل شهر kwanakin da take haila da kafin wannan cuta ta samu misali da ta saba haila shekara nawa kowane wata farkon wata zuwa kwana kaza ko tsake wata zuwa kwana kaza ko karshe wata zuwa kwana kaza manzo Allah ce in wannan larura ta faru sai ta dauki al'adar ta da ta saba tana yi sai ta riko da shi da lokacin ya kai sai ta dakatar da sallah lokacin na cika sai ta yi wanka ta ci gaba da ibadarta fa idza kana inda qida'iha igtasalat wa sallat wa samat wa tawadda'at inda kulli salatin sai ta sake alwala duk sa'an da ta yi ta san masalla قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير وحفص عن الحسن في المستحاضة التي تعرف أيام حيضتها إذا طلقت فيطول بها الدم ita mai zubar da jinin jinin cuta aka sake ta to ya za ta yi iddanta kenan ko fa inna ta'taddu qadra aqra'iha thalatha hiyadin wai za ta yi idda gwargwadon yadda take haila da so uku shi ne abubuwan da muka karanta aiko kowane wata tana haila kwana kaza da wata ya kai sai ta yi lissafi da wata ya kai sai ta yi lissafi da wata to shi kenan sun cika ta gama iddan ta kenan tun da jinin ba daukewa yake yi ba wannan duk maganganu da ake yi kan mace wacce ba ta bambanta tsakanin jinin haila da jinin istihaba kenan amma wacce take bambanta tsakanin jinin haila da istihaza sai ta yi aiki da iliminta an fahimta wa fi salati idza jaa waqtul haid fi kulli shahrin amsakat an salati qala akhbarana muhammad ibn isa qala hadathana mu'tamir an abihi qala qultu liqatada imra'atun kana haiduha ma'luma mace ce kwanakin hailanta an sani sanannu ne فزادت عليه خمسة أيام أو أربعة أيام أو ثلاثة أيام سيزو يكارك وانا أكوه دكو بير قال صلي إيشي شيء تشيغ بدا صلت قلت يومين قال ذلك من حيضها kwana biyu ta karu sai ce ai kwana biyu cikin hailanta ne wasu altub na sirina kala an nisa'u a'lamu bi zalika kaga dai na ce Imam Malik Muhammad bin Sirin da aka tambaye ce mata sun fi kowa sanin wannan cewa aka yi mace tana haila kwana kaza sai daga ba ku sai zai karu kwana biyar ko kwana hudu ko kwana uku yace a'a sai ta yi wanka ta yi sallar ta istihaba ne sai aka ce ta kwana biyu fa yace sai ta lissafa shi cikin hailar ta ne aka tambayi Muhammad bin Sirina yace ku je ku tambayi mata sun fi kowa sani محمد بن سيرين تابعين قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا مؤتمر عن أبيه عن الحسن في المرأة تردم أيام طهرها yace mace tana lokacin sarkinta kuma ta ga jini qala ara an tagtasila wa tusalli yace ina ganin ta yi wanka ta yi sallar ta don ba a lokacin ba lokacin haila bane قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال سئل ابن عباس عن المرأة تستحاض أنت ما عبد الله بن عباس دنگني لما تشدتك زبد جنين شوتا قال تنتظر قدر ما كانت تهيض فلتحرم الصلاة لوكacin hailanta in ya kai shi ta dakatar ta daina sallah ثم لتغتسل ولتص... ولتصلي حتى إذا كان أوانها الذي تهيد فيه إن لوكتين يتكا شيت يونكا تيصلى فلتحرم الصلاة ثم لتغتسل فإنما ذاك من الشيطان يريد أن يكفر إهداهن نتي شيطان نيكي زويرا وصدا أم فهمت؟ قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أنبأنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق yaya aka ya zamo daga shaitan ne shaitan yana zuwa yana wasanni da mutane manzo Allah ya nuna mana in kana sallah sai alwala ta warware kuma ta warware manzo Allah ce a'a kada ka shaurara sai in ka ga alama da ke ba da tabbas cewa shine ka ji wari ko ka ji nuna ka ji iska fitar iska da da warin abin nan ko to mace kuma da jini ke zuwa mata fa ya za ta yi ya za ta yi zuwa aka yi aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah hadisi sahihi fil bukhari sai ba su faɗi ya ce musu akwai macin da tana da al'ada ta saba haila ba ai ba yanzu ta fara haila ba ta saba yi sai wannan larura ta zo ta same ta sai ta yi aiki da al'adanta mace da ke da al'ada sai ta yi aiki da me al'adanta mace da tana da ilimin da ke take bambanta tsakanin jinin haila da jinin istihaza ko kalarsa ko karninsa ko yadda take ji a jikinta sai ta yi aiki da iliminta wannan jinin ba haila ba ne wannan jinin haila ne sai ta yi aiki da iliminta to wacce ba ta da al'ada kuma ba ta da ilimin bambanta tsakanin jinin haila da jinin istihaba yaya za ta yi ai dama wannan tana da ilimi ne tana bambanta tsakani kace ta yi aiki da ilimin ta ko wancan kuma tana da al'ada ta saba shekara goma ashirin tana yi kace ta dauki al'adar ta yi ko to wannan yanzu ta fara sai kuma ya zo mata da larura jinin ya zarce bai tsaya ba ya za ta yi tana da al'ada ne tana da ilimin bambata yanzu ma ya fara zuwa mata to ya za ta sai ta dakatar da sallah to shi ne manzo Allah ce Allah ya sani ya shaida za ki haila kwana shida ko kwana bakwai kwana shida ko kwana bakwai akan haka duk watan duniya ki dakatar da sallah kwana shida ko kwana bakwai duk wanda ta dauka yayi fa in ta dauki kwana shida yayi ta dauki kwana bakwai yayi amma in ka ce a to ta dauki shida ya zama da bakwai ne fa ita dauki bakwai ya zama na shida ne fa duk wannan wasu wasu ne na shaitan ba za ka shiga ciki ba manzon Allah ya baka abu yanke ka dauke shi yanke shi yasa manzon Allah Allah ya sani kina haila kwana shida ko kwana bakwai shi yasa kowanne wata ki dakatar da sallah kwana shida ko kwana bakwai sannan ki cigaba da ibadar ki ba a ba ba a ba shaitan dama ya samu ya zo ya mutane illa da barna to shi yasa malaman da suka ce tastadhiru akwai istizhari in lokacin hailan ya kai jini ya zarce aka ce shi ta yi jira kwana ɗaya ko kwana biyu ko in tana yi tana yi tana yi saboda me wai saboda kada ya zamana jinin haila ne ta zo tana sallah shi aka ce kuma to kada ya zama ba jinin haila bane kuma ba ta sallah ta daina sallah wanne ne ya fi muni daina sallah biyu duk sa'an da ka bude ka ba shi ɗan dama ba gudu yake ba zuwa yake yana rikita maka lissafi ba abin da yake so ya ɓatar da kai in bai samu dama ba ya rikita ma lissafi abin da yake so ke an fahimta shi yasa malamai suka ce in ka ga ka fitinu da sabon Allah wani kala ɗaya to ka tabbatar da cewa wannan tazinin zuciyarka ce son zuciyarka ne an fahimta saboda me suka ce in shaidan ne ba ruwan shi da shi wannan sabon ko wannan duk sabon da za ka yi shaidan so yake yi in wannan ya tura ka wannan wannan isa abin da yake ka yi sabon kowane sabon duk ɗaya ne a wajen shi sabon ka saba ma Allah an fahimta shine bambanci tsakanin wannan zuciyarka ce ta da wannan kuma shaidan ne yake yake batar da kai an fahimta yasa duk sa'an da aka zo aka tambaye ka sai ka ce wata ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ba da fatawa cewa mace za ta yi aiki da iliminta don a ce ai jinin haila kaza ne yana kaza yana da kaza in kin sani ba kokonto kina bambanta tsakanin jinin haila da jinin istihaza sai ki aiki da ilimin ki shari'a ta karban miki wannan ta yadda ko ko a'a ba za ki ya bambanta tsakanin jinin haila da jinin istihaza ba amma shekara nawa kin saba haila ai kina da kwanaki al'adar ki da kike yi kafin wannan larura ta zo ta faru sai wannan larura ta zo ta faru sai ke aiki da al'adar ki kowane wata ina yi ne kwana kaza sai ki kwana kaza din nan sai ki wanka ki sallah a'a wannan yanzu ta fara al'adar ba ta ba ta da ilimin da za ta bambanta tsakanin jinin cuta da jinin haila kuma ba ta da al'adar da za ta koma kan shi shine manzo Allah ya bata fatawa yanke zaki aiki ne da maganar manzo Allah kai tsaye yace Allah ya sani ya shaida zaki haila kwana shida ko kwana bakwai kowane wata ki dakatar da sallah kwana shida ko kwana bakwai yana cika shi kenan in kin dauki kwana shida kin dauki maganar manzo Allah kwana bakwai kin dauki maganar manzo Allah amma in ka saya to bari in dauki kwana shida ko bari in dauki a zaki bata ba kai kai tsaye ke aiki da abin da manzon Allah ya faɗa miki an fahimta أخبرنا محمد بن عيسى إيه؟ محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد ابن بهرام عن شهر بن هوشب قال سئل ابن عباس عن المرأة تستهاب an tambayi abdullahi dan abbas dangane da macin da take zubar da jinin cuta qala tantaziru qadra ma kanat tahidu sai ta yi tsokar ta jira ma'ana ta yi aiki da mai kenan ta yi aiki da mai kenan al'adanta ko dai tana da ilimin da za ta bambanta tsakanin jinin haila da sai ta yi aiki da shi ko kuwa ba ta sani ba tana da al'adar da ta saba yi sai ta ɗauki ta yi aiki da shi ba ta da al'ada yanzu ta fara kuma ba za ta yi bambanta ba ga abin da manzo Allah ya faɗa mata ya ce Allah ya sani za ki yi haila kwana shida ko kwana bakwai kowanne yake ɗauka ya yi to yanzu fatawan ibnu abbas ya ce tantaziru qadra ma kanat tahiru da me kina ka yi aiki da me ta yi aiki al'adarta abinda ta saba yi shine za ta dauka faltuharrimi salata thumma litaghtasil wa litusalli hatta idza kana awanuha alladhi tahidu fihi faltuharrimi salata thumma litaghtasil har in ya saki dawowa sai ta saki daina sallah adadin kwanakin da take fa inna ma zaka min ash-shaytani yuridu an yukaffira ihdahunna قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أنبأنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن محمد بن علي أبي جعفر أنه قال في المستحاضة تدأ الصلاة أيام أقرائها تيأيك دمكنا الآن تكينا ثم تغتسل وتعتشري كرسفا وتوضا عند كل صلاه صار انت صار كذبوكر جنيه زبوكي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن قمير امراه مسروق قمير او قمير عن قمير امراه مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت المستهاضه تجلس ايام اقرائها ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة وأن تأيكي لمكنا قال آدمت قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن أولي قال أنبأنا خالد عن أنس بن سيرين قال استحيضت امرأة من آل أنس وتمتشكين إلى أنس تي استحاضة فأمروني فسألت ابن عباس سيسك سكاني نجي نتنبي ابن عباس فقال أما ما رأت الدم البهرانية فلا تصلي وأنما a ya ga wannan matsaloli an tambayi ibn abbas a tambayiwa ne a tambayiwa ne kowa sai ya yi ijtihadi da in ka ɗauko hadisin manzon Allah ka saka gabanka ka haddace shi ka fahimce shi wannan matsala an warware take da an fahimta Allah ma dina fi man hadaita wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم